السماوات ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله وعلى قدر ما أعطاه من العقل وليس العقل باكتساب إنما هو فضل من الله عز وجل wannan gabar ita ma mun tattauna ta ta ni'imar hankali da Allah madaukakin sarki ya bawa dan adam wanda da wannan hankalin mutum yake iya ainihin wato gane Allah subhanahu wataala ya kuma san abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa na ta kalifanci sannan kuma wannan hankalin shi ma hawa-hawa ne wani ya fi wani wani ya gaza wani a hankali wani ma ba shi da hankalin gaba da kaga wanda ba shi da hankali sai ya zamto babu ma ta kalifanci shi a kansa mala ya kawo mana wasu daga cikin ayoyi da suke da alaka da maganar hankali a cikin alkur'ani mai girma kamar ainihin wato faɗin Allah ta'ala hal fi zalika qasamul lidhi hijrin kaga hijir shi hankali kenan sannan inna fi zalika laayatin liulil nuha da kuma liulil albab annuha da al albab duk waɗannan hankula kenan duk da cewa hankali yakan zo kuma da ma'anar fahimta kamar inda Allah ta'ala yake cewa wato la'ayatin da qaumin ya'qiluna ay yafhamuna kenan wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha ay wa ma yafhamuha to duk mun karanta wannan kuma gurgudu mun dan yi bayani akai zamu tashi akan gabar gaba ta 79 ita ma mun karanta ainihin matanin inda malai yake cewa wa'lam anna Allah faddala al-ibada ba'dahum ala ba'din yake cewa ka sani Allah madaukakin sarki ya fifita bayinsa wasu akan wasu fi duniya wal akhirah a duniya da kuma lahira adalan minhu wannan adalci ne daga Allah madaukakin sarki wannan babu zalunci a ciki Allah ta'ala a nan duniya ya daga wasu fiye da wasu ya fifita wasu akan wasu haka ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai fifita wasu akan wasu wannan ba zalunci bane ba kuma son kai bane adalci ne daga Allah da haka duk wanda yace falalar Allah madaukakin sarki akan mu'minai da kafirai daidai wa daida take to wannan ma'abocin bid'a ne bal Allah madaukakin sarki ya fifita mu'mini akan kafiri Allah ta'ala ya fifita mai yi masa biyayya akan mai saba masa Allah madaukakin sarki ya fifita tsararre daga saba masa da kuma tababbe wannan adalci ne daga Allah madaukakin sarki kuma falala ce da Allah ta'ala yake bayar da ita ga wanda ya ga dama ya kuma hana wanda ya ga dama to wannan duk mun karanta za mu karanta sharhin Sheikh Al-Fawzan Al-Fawzan rahimahullah inda yake cewa wa'lam ka sani anna Allah faddala al-ibada ba'dahum ala ba'din fi dunya wal akhirah lalle ka sani Allah madaukakin sarki ya fifita wasu bayin akan wasu bayi a nan duniya da lahira annasu mutane faddalallahu ba'dahum ala ba'din Allah ya fifita wasu akan wasu faddalal mu'mina ala al-kafir ubangiji ta'ala ya fifita mu'mini akan kafiri bima a'tahu Allah saboda wata gagarumar baiwa da kyauta da Allah madaukakin sarki ya bashi minal imani ta imani bi sababi imanihi ta dalilin imaninsa wa harramal kafira ya kuma haramta wa kafiri wannan ainihin wato falala din bi sababi kufurihi sanadiyar kafircinsa shi mumini ya samu ɗaukaka ne da daraja da falala a wajen Allah sama da kafiri saboda imani shi kuma kafiri ya zama wulakantacce kaskantacce kasa da ainihin wato mumini saboda kafircinsa وفضل الله المؤمنين بعضهم على بعض sannan su kansu muminan Allah maɗaukakin sarki ya fifita wasunsu a kan wasu wani muminin ya fi wani muminin wani muminin falalarsa ta ɗara ta wani war rusulu kai hatta manzannin Allah subhanahu wa ta'ala faddalallahu ba'dahum ala ba'din Allah ya fifita wasu akan wasu Allah ta'ala yana cewa tilkar rusulu wa'yannan manzannin faddalna ba'dahum ala ba'din mun fifita wasu akan wasu hatta manzannin Allah Allah ta'ala ya fifita wasu akan wasu domin kaga a cikin manzannin akwai ulul azmi banda manzancin sannan su kuma suna da wato hayaraki suna da wani matsayi da wata daraja ta musamman su ne guda biyar da ake kiransu ulul azmi minar rusul inda Allah ta'ala yake cewa wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul akwai wannan ulul azmi din su su biyar sannan a cikin ulul azmin ma sai kuma Allah ta'ala ya ware mutum biyu su kuma sai ya ba su matsayin khulla wato shine annabi Ibrahim da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma in ka zo ka ciki a ƙarshe Allah madaukakin sarki ya fifita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dukansu to kaga hatta su kansu manzannin suna da fifikon daraja wani ya fi wani falala wani bai kai wani ba fa hadha fadlullahi wannan wata falala ce ta Allah ta'ala yutihi man yasha'u da yake bayar da ita ga wanda ya ga dama subhanahu wata'ala wala ahada ya'taridu ala Allah dan haka babu wani wanda zai yi wa Allah inkari yace dan me yasa Allah ka fifita wani akan wani dan me yasa ka ɗaukaka darajar wani akan ta wani me yasa ka bana ka ba wani baka ba wani ba babu wani wanda ya isa yi wa Allah wannan tambayar me yasa li'anna hadha domin da wanda ya ɗaukaka da wanda ya kaskantar da wanda ya wato ya masa baiwa ta imani da wanda ya kafirce da mai masa da'a da mai kangare masa dukkaninsu mulkuhu mulkin Allah ne subhanahu wa ta'ala to tunda da ɗaukakar da ƙasƙantar da bayarwar da rasawar duk kowa yana ƙarƙashin mulkin Allah ne yudihi man yasha Allah ta'ala shike bayarwa ga wanda ya ga dama fal mulku mulkuhu mulki dai mulkin sa ne yutihi man yasha yana bawa wanda ya ga dama shi yasa malamai suka ce ba wai wanda yake so yake ba mulki kamar yanda ake cewa qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha man ta sha ba wanda Allah yake so yake ba mulki ba wanda ya ga dama haka wanda baya so ma sai ya bashi mulki in ya ga dama ba san sai yake ba sai ya bashi mulki da haka wannan suka ce kuskure ne fassara wannan ayar cewa ka ce Allah shine malikal mulki yana bada mulki ga wanda ya so a wanda ya ga dama yana bada mulki ga wanda ya ga dama yana kuma hana mulki ga wanda ya ga dama ya kuma kwace daga wajen wanda ya ga dama ya ɗaukaka wanda ya ga dama ya ƙasƙantar da wanda ya ga dama biya dihil mulku mulkin a hannunsa yake shi ke sarrafa shi yadda yake so an fahimta ko to shi ne sai malai ke ce mana fal mulku mulku mulkin nasa ne yutihi man yasha'u subhanahu yana ba da shi ga wanda ya ga dama subhanahu wa ta'ala wal fadlu fadluhu falala falalarsa ce yu'tihi man yasha yana bayar da wannan falalar ga wanda ya ga dama fala'atirada ala Allah don haka babu wani inkari ko musuntawa ga Allah subhanahu wa ta'ala karkai wa Allah musu karkai wa Allah inkari me yasa ya bayar me yasa ya kwaci al-mu'tazilatu waɗanda suke yi wa Allah tsageranci suke yi wa Allah rashin kunya a wannan babi su ne mu'tazilawa yaquluna su mu'tazilawa a aqida su suna cewa yajibu ala Allah wai wajibi ne akan Allah an yi ajila bainan nasu ya adalci tsakanin mutane ya daidaita mutane sun ce wajibi ne Allah ta'ala ya daidaita mutane wa yu'tihim sawa'an kuma ya ba su kyauta daidai wa daida su suna ganin Allah bai yi daidai ba in ya ba wani ya hana wani in ya ɗaukaka wani ya kaskantar da wani in ya talautar da wani ya azurta wani wannan Allah ta'ala bai adalci ba a wajen su wal iyazu billah da haka su suna ganin adalci wato adalci daga Allah maɗaukakin sarki shine ya daidaita tsakanin mutane wajen kyauta yu'tihim sawa'an wa yu'tihim sawa'an wa hadha su'u adabin ma Allah wannan rashin kunya ne ga Allah wannan ko shakka babu munan ladabi ne ga Allah maɗaukakin sarki wa atiradun alaihi da kuma cin gyaran Allah maɗaukakin sarki da kuma yin inkari ga Allah maɗaukakin sarki ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira ubangiji ta'ala ya ɗaukaka gabarin abin da mu'tazilawa suke faɗa kuma ɗaukaka mai girma Allah baya zalunci Allah yana ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama kuma adalan minhu adalci ne daga Allah madaukakin sarki fallahu jalla wa ala ubangiji mai girma da ɗaukaka yufaddilu ba'd khalqihi ala ba'd yana fifita wasu cikin halittarsa akan wasu wa hadha mulkuhu wannan ko mulkin sa ne idan wani yana ganin ba haka ba shi sai ya tasa halitta ya yanda yake so shi wannan fal mulku mulku wal khalqu khalquhu halitta halittarsa ce mulki mulkinsa ne ya bawa wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama idan wani yana ganin ba haka ya kamata Allah ya ba shi sai ya tasa halitta ya yanda yake so la yu'adhibu ahadan bighairi jarimati Allah ta'ala a ƙa'idarsa da adalcinsa baya azabtar da wani ba tare da laifinsa ba duk wanda kaga Allah maɗaukakin sarki ya azabtar to Allah ta'ala ya azabtar da shi ne saboda irin laifinsa li'anna hadha yunafi al'adla an fahimta ko li'anna hadha yunafi al'adla wallahu la yazlim domin hakan ya ci karo da adalci a ce Allah ya azabtar da wanda bai ji ba bai gani ba wannan ya ci karo da adalci a babun adalci ba za a azabtar da wanda bai yi laifi ba fala yu wala wallahu la yazlim Allah baya zalunci fala yu'adhibu ahadan min duni jurmin Allah baya azabtar da wani ba tare da laifi ba duk wanda kaji a tarihi Allah ya dandana masa kuda to lalle akwai laifin da yawa Allah aw yu'adhibu ahadan bi jarimati gairi kuma Allah a ka'idarsa baya yin baya yin wato azaba ga wani da laifin da wani yayi wani yayi laifi kuma Allah ya azabtar da wani akan laifin da wani yayi Allah baya haka in kaga mutum yayi laifi Allah ya azabtar da waninsa sai dai shi a azabtar da shi shi ma azabtar da shi kila saboda ko shi ya sunnanta wannan laifin ko shi ya sabbaba wannan laifin ko na mai kama da haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk kisan kan da aka yi a duniya dan gidan annabi adam na farko da ya taba kisan nan yana da commission a ciki duk wanda ya kisan kai daga nan har ana da kasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai laifi akwai kaso na wannan laifin da za a dora wa dan annabi adam domin shine farkon wanda ya sunnanta kisa kafin wannan kafin yayi kisa dan adam ba shi da wani tunani ko ta basira ta kisa bai san kisa ba to da haka tunda shi ya sunnanta wa mutane kisa to daga nan har duniya ta nade duk wanda ya kisa yana da commission to sai dai irin haka amma kai laifi Allah ya azabtar da waninka Allah baya haka shine ma'ana aw yu'adhibu ahadan bi jarimati ghairi ko kuma Allah ta'ala ya azabtar da wani da laifin da wani ya aikata wala taziru waziratun wizra ukhra وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى الله تعالى يتي ولا تزر وازرة وزر أخرى wani mai ɗaukan nauyi to ba zai ɗauki laifin ko nauyin laifin wani ba ko da kwa muskalatun shi wanda wannan nauyin laifin ya masa nauyi ya nemi ya kirawo wanda wato ya yi kira ilahim liha zuwa ga a zuwa ɗauke masa wannan nauyin la yi humalumin hushai ba za a ɗauke masa komai ba da wannan nauyin kaji ƙa'idar Allah Allah ta'ala ya ce ko da mutum kai gwani ne wajen iya ɗauke nauyi wajen iya ɗaukan nauyi to a ƙa'idar Allah ta'ala wani ba zai zo da nauyi ba ranar tashin alkiyama na laifuffuka da ya a ɗauka wato wannan nauyin nasa a ɗora a skelin ka Allah baya haka kuma ko da shi wanda ya zo da nauyin ya nemi agaji ko taimakon wani ya taya shi ɗaukan nauyin Allah ya ce ba za a ɗauke masa komai na nauyinsa ba walau kana za kurba ko da kuma kusancinsa ne yake nema ya ɗauke wannan nauyin Allah ya ce ba zai ɗauke ba shi da ya zo da nauyinsa shi zai ɗauki kayansa haka ka'idar Allah ta'ala take in ka zo da kayanka ba mai taya ka ɗauka ranar tashin alkiyama kowa da kayansa za a gan shi babu wanda nauyin kayanka ba wanda zai ɗauke balle ya taya ka ba mai taya ka balle ya ɗauke maka duka shi ne abinda Allah ta'ala yake cewa wala ta zirwa ziratun wizar ukura wani mai ɗaukan nauyi ba zai ɗauke laifin wani ba ko da shi wanda nauyin laifin ya yi masa yawa ya nemi ya yi kira zuwa ga a ɗauke masa nauyin Allah ce la yi humalu minhu shay'un ba za a ɗauke masa komai na nauyinsa ba walau kana za qurba ko da kuma kusancinka ne kana kallo ga nauyi zai kashe shi na zunubi bayan da ka iya da shi ranar tashin alkiyama wallahu jalla wa ala min nahiyatil jaza ma yujzihi adlun Allah madaukakin sarki ta bangaren sakamako ma yujzihi duk abinda Allah ta'ala ya saka maka da shi adulun adalci amma min nahiyatil ata amma ta bangaren kyauta fa hadha fadlun minhu subhanahu wa ta'ala wannan kuma falala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane kenan duk sakayyar da Allah ta'ala ya maka ranar tashin alkiyama ka cancanci wannan sakayyar amma duk kyautar da Allah ta'ala ya ma wannan ba wai dan ka cancance ta ba sai dan falala daga Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu ɗaya daga cikin ku da zai shiga aikin sa zai kai shi aljanna babu ba wanda wai tsabar aikin sa ne zai kai shi aljanna babu wanda zunzurutun ainihin wato aikin sa ne zai tseratar da shi daga wuta sahabbai suka ce har kai ya ma'aikin Allah ya ce hannu sai dai in Allah ya lullube ni da rahamarsa da haka duk wanda ka gani a aljanna rahama ce da falala daga Allah Allah kai mana falala Allah kai mana rahama ka samu a aljanna ba dan halin mu ba amma in halin ka ne zai kai ka aljanna ba ka shiga ba in ka kalli aljanna ka kalli tarin aikin ka ba wannan aikin naka bai kai tukuicin da Allah zai baka aljanna ba babu wani wanda tarin aikinsa ya cancanci ba da sadakin aljanna babu duk wanda ya ganshi a aljanna in ji annabi sallallahu alaihi wasallam falala ce da rahamar Allah amma fa duk wanda kaga kuma an masa wani sakamako to kuma ba a ƙara masa ba ba a rage mai ba abin da yayi aka saka masa da shi da haka a babin sakamako Allah adalci yake na fata an gane a babin kyauta kuma Allah falala yake yi Allah kai mana falala wala ahada ya'taridu alai babu wani wanda zai yi wa Allah inkari akan haka qauluhu faman qala inna fadlallahi 'alal mu'min wal kafir sawa'un fadin imam al-barbahari da yace falalar Allah akan mu'mini ko kuma falalar Allah mu'tazilawa da suke cewa falalar Allah akan mu'mini da kafiri sawa'un daidai wa daida take fahuwa sahibu bid'atin duk mai irin wannan aqida dan bid'a ne hadha qaulul mu'tazila masu wannan aqidar ko mu'tazilawa ne su suke ganin abinda Allah jizze wa mumini shi ya kamace wa kafiri yaquluna suna cewa inna Allah yajibu wai Allah wajibi ne akan sa an yaj'alan nasa kullahum mu'minina Allah ta'ala wajibi ne ya sa duk mutane su zama muminai wala ya ja'ala ba'dahum kafiran wa ba'dahum muminan ba daidai bane da Allah ya sa wasu muminai wasu kafirai kaji fa inji mu'tazila shi yasa malamai suka yi ta rubuce rubuce suka yi sai da suka yaki wannan aqida ta mu'tazilanci sun ce dan me Allah zai waro wasu yace muminai ne wasu kuma yace kafirai ne wannan ya saba da adalci duk mumine Allah ya kamata yi in ji wa in ji mu'tazila wanda ita ce aqidar mu'tazilanci cin gyaran Allah ganin Allah bai ba ba adali bane wannan shine aqidar mu'tazilanci kadan daga cikin sharrin aqidar mu'tazila huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun sun ce su ba su yarda da haka ba dan me Allah zai halicci mutane duk shi ya halicce su wasu ya sa su kafirai wasu kuma mu'minai wa ya ja'alahum kullahum aghniya ko Allah kamata ya sa duk kowa ya zama mai kuɗi dan me yasa ga wani kuɗi kamar ya kashe shi wani shi kuma ga talauci kamar ya kashe shi wannan bai bai wannan ya ci karo da adalci mu'tazilawa suna ganin Allah bai yi daidai ba bai adalci ba dan me yasa ga wani da kuɗi ga wani kuma da talauci kamata ya Allah ya daidaita mutane daidai wa daida in ya ba wannan miliyan ɗaya ya ba kowa miliyan ɗaya in kuma ya hana wani to ya hana kowa da aka su a wajensu ba adalci Allah ya yi ba da ya sa wasu suka zama mawadata wasu kuma suka zama talakawa wa ya ja'alahum kullahum ulama sun ce dole Allah ta'ala in zai adalci sai ya sa kowa ya zama malami ya Allah zai halicci wasu ya ba su ilimi wasu kuma jahilai wannan ita ce aqidar mu'tazila suna ganin su gyaran da suke wa Allah shine kowa ya zama malami birni da ƙauye maza da mata kowa ya zama to hafizin alkurani mahaddacin hadisai mai ilimi amma ba daidai bane su a wajensu suna ganin Allah madaukakin sarki bai yi adalci ba da ya sanya wasu malamai wasu jahilai wasu talakawa wasu masu kuɗi wasu muminai wasu kafirai i'tiradun ala Allah wannan rashin kunya ce ga Allah wannan munana ladabi ne ga Allah madaukakin sarki ka tuhumi Allah da rashin adalci ka tuhumi Allah da rashin hikima Allah ya sufanta kansa a wurare daban-daban da cewa shi mai hikima ne akwai hikimar da ta sa ya sa wasu muminai wasu kafirai Allah yana da hikimar da ta sa ya sa wasu masu kuɗi wasu talakawa Allah ta'ala akwai hikimarsa da ya sa wasu masu ilimi wasu kuma masu neman ilimi ko kuma jahilai li'anna Allah hakimun domin Allah gwani ne walaysa min hikmati idan haka baya cikin gwanintar Allah madaukakin sarki annahu yaj'alu an-nasa kullahum sawa ya sa mutane su zama daidai wa daida wannan baya cikin gwaninta baya cikin hikimar Allah madaukakin sarki ya sa mutane su zama daidai wa daida duk mumine ne ba kafiri duk masu kuɗi ne ba talakawa duk malamai ne masu ilimi ne babu masu wanda ba masu ilimi ba da haka su suna ganin ya wannan shine abin da zai nuna Allah yayi adalci to shi kuma baya cikin gwaninta da hikimar Allah madaukakin sarki ya sanya mutane su zama daidai wa daida fil ilmi a ilimi aw fil tharwati ko a wadata aw fil thawabi ko a wajen sakayya wato lada wal iqabi ko a wajen uquba walaysa min hikmatihi baya daga cikin hikimar Allah ta'ala an yaj'ala an-nasa kullahum aghniya Allah ya sa duk mutane su zama masu kuɗi kai kanka a common sense ɗinka in kai tunani in kowa ya zama mai kuɗi wanda daɗi za a ji daɗin da ake ji yanzu saboda wasu mawadata ne wasu basu da wadata akwai hikimar Allah maɗaukakin sarki a cikin haka idh law kana kulluhum aghniya domin da duk kowa ya zama mawadaci kowa kuɗi ne da shi kharibal kaunu da tuni duniyar nan ta lalace da duniya da tuni ta wargaje kharibal kaun duniyar wargacewa za ce tashi za ce li'annahum abin da yasa lan yajidu man yaqumu bil a'mal domin za a waye gari babu wanda zai wani aiki wa za ka saya ma aiki yanzu buredi da kake ci shi mai gidan buredin in shi shi kadai ne zai iya yin buredin in ka je gidan buredin shi ga kuɗi Allah ya bashi ya har ya yi in touch ma'ana ya samar da kamfanin gidan buredi amma in ka je masu kwaba fulawa wasu ne daban masu yankawa masu gasawa masu kullawa a leda masu ɗauka su yi talla da shi yake yin wannan shi kansa masallacin da kake ciki wanda suka gina shi su kuɗin suka bayar amma aka samo leburori aka samo ayan benda aka samo electricia aka samo wane ne aka samo waye sannan masallacin ne ya zama masallaci gidanka bai zama gida ba sai da hannu da yawa ya shiga ciki kai ka tuba riga ka haka foundation din gidanka ka dinga daukan bulo shi kansa bulan kai kai in ka je za ka ga wani wani shi Allah ta'ala kudi ya bashi kamar ka hure shi wani shi kuma karfi Allah ta'ala ya bashi sai ga ga wannan dan firdin yana ta sarrafa wasu karfafan mutane wanda in ka ga wani mutum ɗaya in an haɗa ma guda goma sha biyu irin wannan masu kuɗin duk zai maganin su amma ga shi da kuɗi su kuma ga su da ƙarfi akwai hikima kamfanin duk da kake kallo kamfanin mota kamfanin jirgi kamfanin sutura kamfanin duk abin da kake amfani da shi wanda ba za ka iya rayuwa ba sai da shi kama daga abinci sutura mahalli da duk abin da kake kai kawo da shi a cikin duniyar nan za ka ga cewa abu ne wanda sai da hannaye da yawa suka yo ca kansa sannan ya samu to shi yasa sai Allah ta'ala yake cewa da duk kowa ya zama mawadaci kowa ya zama mai kuɗi to abin da zai faru shine duniyar ce ba za ta zauna ba kuma domin babu wanda zai tsaya ya aiki wa ya tawaqqaful intaj kuma samarwa za ta tsaya cak samar da abu kaza daga kaza bude kamfani kaza bude masana'anta kaza duk wa'annan da ba za su yi ba ba za su yi ba an fahimta ko domin kai kaɗai ba za ka iya zuwa kai wannan ba ba za ka iya samar da kamfani kai kaɗai ba ka je ka tada inji kai kaɗai ka sarrafa abin da kake sarrafa kai kaɗai in tufafi kake yi kaga kana buƙatar manoma shi ma manomin za ga wani sai ya noma ainihin auduga iya ganin idanka amma shi ya sunku ya yi noman ba shi ba ne wani sai ga ya noma shinkafa sama da dubu wato buhu dubu biyar misali ko dubu goma shi ya sunku ya yi noma sai da aka nemo manoma sai da aka nemo wato direban tantan masu masu haro sai da aka nemo kaza sai da aka nemo chemical din da aka yi feshi shi kansa chemical din da za a yi feshin shi ma wasu ne suka yi kamfani ne shi ma mai kamfanin sai da ya samar da wasu mai hada kaza mai hada kaza masu yin packaging masu yin kaza sannan shi ma ya zama magani to kaga in aka ce duk kowa mai kuɗi ne to duk abubuwan da kake bukata na rayuwarka ba mai ma wale haza dan haka ne fallahu subhanahu wata'ala faddala ba'dhan nasi ala ba'dhin fil rizqi kaji hikimar Allah shi yasa Allah ta'ala ya fifita wasu mutane akan wasu mutane a arziki ja'ala hadha ghaniyan Allah yana da hikima da yasa wannan ya zama mai kuɗi ko mawadaci wa hadha faqirun wannan shi kuma ya zama faqiri akwai hikima li ajali imaratil kaun dan gabaki ɗayansu su yi haɗin gwiwa su raya wannan duniyar duniyar na Allah baya buƙatar ta ya halicce mu a ciki dan mu mu rayu a ciki mu bauta masa duk abin da ka gani a ciki Allah ta'ala ya samar da shi ne dan ni da kai mu mora to mu zo mu haɗu sai mun haɗa ƙarfi da ƙarfe mun yi haɗin gwiwa sannan za mu samar da ita kanta duniyar da za mu rayu a cikinta mu yi abin da za mu yi a ciki da kaga kenan da talaka da mai kuɗi suna buƙatar su haɗu ba wanda ya isa yawa wani gori a cikinsu shi mai kuɗin bai isa yawa talakawa gori ba kamar yadda talakawa ba su isa su yi masa gori ba domin duk gaba ɗayansu ma'aikata ne na sarrafa wannan duniyar domin Allah ta'ala ya haɗa su ne li ajali imaratul kaun dan su raya wannan duniyar falau kanu kulluhum aganiya da dukkaninsu mawadata ne ma an ta jushe an da har yanzu a tsaye ake cak guri guda da ba a samar da komai ba duk wannan ci gaban da kake kallo na duniya da ba zai samu ba walau kana kulluhum fuqara kuma da duk talakawa ne ba mawadata mastatawo an yashtagilu to su ma da ba su samu damar yin aiki ba kowa fakiri ne to ina za a samu abin da za a yi aiki wa yuntiju kuma da ba za su iya samar da komai ba su ma a nan duniya shi mai kudin shi kadai ba zai iya samar da komai ba domin kudinsa ba zai samar da abubuwan da talakawa za su samar masa ba su ma talakawan in ba wadatar babu mai kudin su ma ba abin da za su iya yi don haka gabaki ɗayansu abokanan tafiyar juna ne yanzu ka kalli mutum ya mai kudi za ga da yawa ga yara na a karkashinsa wannan direbansa ne wannan mai gadinsa ne wannan mai masa wanki ne wannan mai shiga te musu girki ne a gidan wannan mai shara ce a kantinsa ba shi yake kasa kayan ba akwai masu kasawa akwai masu daurewa in an siya akwai wanda suke dauka a sto akwai masu zuwa su dauko duk wa'annan za a gansu shi kadai ba zai iya wannan aikin ba fallahu fawata bainahum li ajali imaratil kaun kaji Allah maɗaukakin sarki ya fifita tsakanin mutane ba don komai ba sai don su raya wannan duniyar da suke rayuwa a cikin da aka sani akwai hikima in za ka kwanka kowa ya kwana ya ta addu'ar Allah ya ba shi kuɗi ba kowa Allah zai ba ka san da wannan kuma Allah ba zalunci ba adalci na fata an gane saboda haka wannan shine ka'idar Allah ba kowa ne zai kudi ba kamar yadda ba kowa ne zai zai talauci ba haka Allah ta'ala ya tsara haka za a rayu haka kuma za a tafi wasu kafirai wasu muminai wasu mawadata wasu talakawa haka Allah ta'ala ya tsara Allah ta'ala da kansa cikin suratul zukhruf yace wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un Allah ta'ala ya ce rafa'ana mun ɗaukaka ba'dhum wasu daga cikin su fauka ba'din darajatin mun ɗaukaka darajojin wasu sama da ta wasu a cikin su liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriyan dan sashin su su riki wani sashin a matsayin masu yi musu hidima liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya Allah yace dan sashi su riki sashi a matsayin masu hidima ya'ani yusakhiru ba'dhum ba'dhan lil amal ma'anar wannan aya shine wasu su horar da wasu ko su hidimtar da wasu lil amal wajen yi musu aiki bil ujrati ta hanyar su kuma su ba su kwadago wato su biya su ladan kwadagon su inda zalika yatanamal kaul wai ta wannan hanyar ne duniya za ta haɓaka duniya ba za ta ci gaba ba sai an samu wannan wata asulul masalihu maslaha da kake kallo kana buƙatar titi kana buƙatar wutar lantarki kana buƙatar ruwan sha kana buƙatar makaranta kana buƙatar asibiti kana buƙatar abu wa'annan duk gabaki ɗayan su ba za ka iya rayuwa ba kana buƙatar su waye zai titin waye zai wutar lantarkin wa zai samar da ruwan sha wa zai samar da asibiti wa zai koyar a firamare wa zai koyar a sakandare wa zai koyar da yayanka islamiyya wa zai koya musu karatun alkurani wa zai koyar da kaza wa zai yi kaza wa zai yi kaza duk ana buƙatar waɗannan ana buƙatar waɗannan an fahimta ko ana buƙatar waɗannan da haka maslaha da ɗan adam yake buƙata akwai masalih masalaha masalaha kala daban-daban daban da dan adam yake bukata ta rayuwarsa kuma ta wannan hanyar ne maslaha za ta samu qawlu bal faddala Allahu al-mu'mina 'ala al-kafir wat-ta'i'a 'ala al-'asi wal-ma'suma 'ala al-makhzul faddala Allahu al-mu'mina 'ala al-kafir wa faddala Allahu al-muti'a 'ala al-'asi هذا عدله سبحانه وفضله فلا أحد يعترض عليه da haka Allah ta'ala akwai hikimar da ta sa ya fifita mumini akan kafiri ya fifita mai masa da'a akan mai saba masa ya fifita wanda aka tsare da wanda aka tabar wannan da adalci ne daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan falala ce daga Allah madaukakin sarki fala ya'taridu alai kada wanda yi wa Allah rashin kunya kada wanda ya ainihin wato yi wa Allah katsalandan a wannan babu an fahimta gaba ta tamanin ƙalil mu'allif rahimahullah wala ya hillu an taktuman nasihata ahadan minal muslimin barrahum wa fajirahum fi amrin min umurid din faman katama faqad ghashsha al muslimin wa man ghashsha al muslimin faqad ghashsha ad din wa man ghashsha ad din faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin malaiki cewa wala ya hillu baya halatta an taktuman nasihata ahada minal muslimina wai baya halatta ka ɓoye nasiha ga wani cikin musulmi baya halatta ka ɓoye wata nasiha ga wani cikin musulmi barrahum wa fajirahum wato nagartattun cikinsu da fajiran cikinsu fi amrin cikin wani al'amari min umurin dini cikin al'amuran addini ba daidai ba ne ka ɓoye wata nasiha ga wani mutumin kirki ko wani fajiri cikin wani al'amari cikin al'amuran addini faman katama duk wanda ya ɓoye wata nasiha ga wani musulmi faƙad gashal musulmi na to haƙiƙa ya wato ya, ya ha'inci musulmi wa man gashal musulmi na duk wanda ya ha'inci musulmi faƙad gashal dina to ya ha'inci addini wa man gashal dina wanda duk ya ha'inci addini faqad khana Allah wa rasula to hakika ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah wal mu'minina kuma ya ha'inci mu'minai asharhu qawlu wala yahillu an taktuma an-nasihata ahadan min al-muslimina barrahum wa fajirahum Imam al-Barbahari yace ba baya halatta ka boye wata nasiha ga wani cikin musulmi mutumin kirki ne wannan musulmin ko fajiri ne baya halatta ka ɓoye masa nasiha an nasihatu ita nasiha ɗin nan hiyal khulusu min al-gish abinda ake cewa nasiha shine kubuta daga ha'inci kubuta daga ha'inci shine nasiha wa shay'un nasihu huwa shay'ul khalisu idan aka ce abu mai nasiha to ana nufin abu tsarkakakke tatacce daga ha'inci falmuminu shi mumini yajibu an ya kuna nasihan wajibi ne duk inda mumini yake ya zama mai nasiha mai ake nufi ya ce ya ani khalisan minan nifaki wai duk inda mumini yake wajibi ne ya kubuta daga munafurci shine ha'inci ya kubuta daga munafurci wa khalisan min al-gish ya kubuta daga ha'inci wa khalisan min al-khadi'a ya kuma kubuta daga yaudara yakunu zahiruhu wa batinuhu sawa'an fi sidqi wai da cikinsa da wajensa ya zama daidai wa daida wajen gaskiya wannan shine sifar mumini mumini da cikinsa da wajensa daidai yake da haka wajibi ne musulmi wato mumini ya kubuta daga munafurci ya kubuta daga yaudara ya kubuta daga ha'inci so ake mumini zuciyarsa da zahirinsa daidai wa daida ne in ya gaya maka gaskiya a zahiri to har cikin zuciyarsa haka abin yake wan nasihatu hiya din kuma ita nasiha ma ita ce addini gaba daya an nasihatu hiya din kama qala an sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace addinun nasihatu addinun nasihatu addinun nasihatu kaga haka annabi ya fara so uku yana fara yace addini nasiha ne addini nasiha ne addini nasiha ne jumla ta cika addinu mubtada an nasihatu khabarun li mubtada da haka addini nasiha ne qulna liman ya rasulullah muka ce gawa addini yake nasiha ya ma'aikin Allah qala manzo Allah yace lillahi addini nasiha ne ga Allah wal kitabi addini nasiha ne ga littafin Allah wal rasuli addini nasiha ne ga manzan Allah wal ya'immatul muslimina addini nasiha ne ga shugabannin musulmi wa ammatihim addini nasiha ne ga kowa da kowa ga magari cikin musulmi addini nasiha ne gare su to yanzu kaga an ce addini nasiha ne ga Allah ta yaya addini zai zama nasiha ga Allah ya addini zai zama nasiha ga littafin Allah ya addini zai zama nasiha ga manzan Allah ya addini zai zama nasiha ga shugabanni ya addini ya zama nasiha ga sauran jama'a wal muradu biha huna abinda ake nufi anan an ya khalusal insanu shine mutum ya kubuta min kulli khuluqin zamimin daga dukkan wata ɗabi'a a bazzargi wa an ya tahalla bil akhlaqil fadila sannan yayi ado da kyawawan ɗabi'u masu falala haka ake so kowane musulmi ya kasance musulmi ya zamto ya kubuta daga kowace irin ɗabi'a a bazzargi sannan ya zamto ya yi ado da ɗabi'o'i masu falala farrajulun nasihu shi in aka ce mutum mai nasiha to ana nufin huwan ladhi laysa indahu gishul li ahadin shine mutumin da baya ha'intar kowa qala sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah ce man gashana fa laysa minna duk wanda duk wanda ya yaudare mu baya cikin mu manzo Allah ce man gashana duk wanda ya yaudare mu duk wanda ya ha'ince mu fa laysa minna baya cikin mu wannan hadisi ne wanda yake shi wancan addinun nasihatu din hadisi ne wanda mun karanta shi ya gabata hadisin muslim sannan shi ma wannan hadisin da muka karanta yanzu wato ainihin wato man gashana falaisa minna hadithi ne wanda imam muslim shi ma ya ruwato shi hadithi na 101 hadithin abi huraira fadiddun nasihati dan haka kishiyar nasiha algishu shine yaudara ha'inci shine kishiyar nasiha da haka duk wanda yake da nasiha to kuma ba za ka same shi da yaudara domin kishiyar nasiha ita ce yaudara والنبي صلى الله عليه وسلم كرر قوله gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita fadinsa da yace addinun nasihatu thalatha marratin hassa uku annabi yana cewa addinun nasihatu addini nasiha ne addini nasiha ne addini nasiha ne min babi ta'kid wal ihtimam wannan maimaitawar da annabi ya sau uku wato ya maimaita ne saboda karfafawa da nuna muhimmanci akan wannan kalma ta nasiha wa qad hasara ad-din kullahu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkule ya takaice addini gabaki ɗayansa fin nasihati a cikin nasiha ya ce gaba ɗaya addinin nasiha ne gabaki ɗaya addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkule shi a nasiha an-nasihatu lillahi wa lirasuli nasiha ga Allah da manzansa hadha fil aqidati wannan ababin a aqida kenan fala ya kunu insanu musliman mutum ba zai zama musulmi ba illa idza kanar aqidatuhu salimatan sai dai in aqidarsa ta zama kubutacciya wa khaliyatan min shirki sai ya zamto aqidarsa ta kubuta daga shirka wa kana amaluhu khaliyan min albid'i sannan sai aikinsa ya kubuta daga bid'a da haka duk wanda yake yi wa Allah shirka to bai yi wa Allah nasiha ba duk wanda yake yin bid'a to bai yi wa manzon Allah nasiha ba sallallahu alaihi wa sallam domin yi wa Allah nasiha shine tsantsanta shi da bauta kadai tashi shi kadai ba tare da hada shi da kishi wato hada shi da abokin tarayya ba yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasiha shine tsayawa akan tafarkin manzon Allah ba tare da kirkirar bid'a ba da zarar ka kirkiri bid'a to baka yi wa manzon Allah nasiha ba sallallahu alaihi wasallam muttabi'an lirrasul mutum ba zai zama yayi wa manzon Allah nasiha ba sai ya zama mai bin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa hadha huwa an-nasihu lillahi wa lirrasuli to wanda baya shirka baya bid'a wannan shine wanda yayi wa Allah nasiha yayi wa manzon Allah nasiha alladhi yakunu amaluhu shine wanda koda yaushe aikin sa khaliyan min shirki aikin nan ya kubuta daga shirka wa khaliyan min al-bid'i aikin nan ya kubuta daga bid'a a dunkule ‘yan uwa wa nusuhulin rasul sallallahu alaihi wasallam yin nasiha ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam huwa imanu bi risalatihi shine yadda da manzancinsa nasiha ta farko da zaka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka yadda da shi manzan Allah ne kai imani da manzancinsa wa mahabbatuhu da ƙaunarsa wa tauƙiruhu da girmama shi wa hatiramuhu da ganin mutuncinsa alaihi salatu wassalam wattiba'uhu da binsa wa liqtida'u bihi da koyi da shi wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin da gabatar da maganar manzon Allah akan magana kowa wa tarkul bid'i wal muhdathat da barin bid'o'i da fararrun abubuwa a addini التي حذرها الذي التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرن أبوبون da manzo Allah ya tsawatar ko bid'a da kirkirarren abubuwan da manzo Allah ya tsawatar wa tasdiquhu da gaskata manzon Allah fi ma akhbara cikin dukkan abin da ya bada labari min al-mugayyabati na labaran gaibu almadiyati waɗanda suka wuce wal mustaqbilati ko wal mustaqbalatu da kuma waɗanda za su faru nan gaba wajiti nabu manaha anhu sallallahu alaihi wasallam da nisantar duk abin da manzon Allah ya hana hadhihin nasihatu lirrasul dan haka kaga ashe addinin gaba ɗaya nasiha ne yi wa manzon Allah nasiha shine ka yadda manzon Allah ne ka kaunaci manzon Allah fiye da yanda kake son abbanka fiye da yanda kake son ummanka fiye da yanda kake son malaminka fiye da yanda kake son shugabanka fiye da yanda kake son duk wani mahaluki a duniya sannan ka girmama manzan Allah fiye da yadda kake girmama kowane mahaluki a duniya ka martaba matsayin manzan Allah fiye da yadda kake martaba duk wani mai matsayi a duniya kar ka yadda a taba mutuncin manzan Allah alhalin kana raye sannan kuma ka bi manzan Allah gurgudan iko sau da kafa ka kuma dinga koyi da halayen annabi sallallahu alaihi wasallam cikin maganganunka da ayyukanka da mu'amalolinka ya zamto kana likitida koyi da rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tafiyarka a cin abincinka a sa suturarka a mu'amalarka da iyalinka a mu'amalarka da makotanka a mu'amalarka da sauran jama'a sannan ka kaddamar ka gabatar da maganar manzan Allah akan maganar kowa da'u kullu qawlin inda qawli muhammadin kyala maganar kowa in aka ce manzan Allah ya ce duk wanda maganarsa ta ci karo da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam maganarsa ta fada a ƙasa ta manzan Allah ce a gaba to sai ka ga ba za ka yi zamanto mai nasiha ga manzan Allah ba sai ka gabatar da maganar manzan Allah akan maganar kowa kyale maganar malaminka kyale maganar duk wani wanda ka yarda da shi idan maganarsa ta ci karo da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma daga cikin nasiha ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka bar bid'o'i ƙananansu da manyansu ka bar abubuwan da suke sabbi ne a cikin wannan addini sannan ka gaskata manzan Allah cikin duk labarin da manzan Allah ya faɗa kar ka kawo wani tunanin kwakwalwarka kar ka ga kwakwalwarka bata kama ba bata gane ba in dai aka ce manzan Allah ya bada labarin labarin sa gaskiya ne ka kuma nisanci duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ita ce nasiha ga manzan Allah da aka wannan hadithi da muke karanta shi cikin arba'una nawawi hadithi na bakwai hadithin ainihin wato a abin nan abu ruqayya tamim bin aus ad-dari eh tamim bin aus ad-dari imam an-nawawi ya kawo shi shine hadisi mai lamba ta bakwai addinun nasihatu qulna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin to ashe kaga wani sai ya ci shuru sai ya ci to ya za a yi wa Allah nasiha yi wa Allah nasiha shine ka kadaita shi da bauta kaka hada shi da kowa yi wa manzan Allah nasiha to ka ce to ya za a yi wa manzan Allah nasiha kai ka ɗauki nasiha shine ka je ka samu mutum ka gaya maka gaskiya ka a'a abin da ake nufi shine mu'amalantar kowa da ikilasi kar ka yaudari kowa ya zamto zahirinka kamar batininka yake haka ake so kar ya zamto batininka ya ci karo da zahirinka to nasiha ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine kaji ka yarda da manzancinsa ka kaunace shi ka girmama shi ka martaba shi ka bi shi ka yi koyi da shi ka gabatar da maganarsa akan ta kowa ka bar bidiyo'i ka gaskata shi cikin abin da ya bada labari ka kuma nisanci abin da ya hana in kai haka ka yi nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kuma littafin Allah ya zai wa alqur'ani nasiha wal kitabi kitabullah subhanahu wa ta'ala littafin Allah subhanahu wa ta'ala huwa alqur'an shine alqur'ani to ya za ka yi wa alkur'ani nasiha don da yawa mutane suna rikicewa akan wannan hadithin muna karanta cikin arba'unan nawawi amma za ga mutane suna dan samun rudewa ya za su fahimci hadithin to shine malam yau ya biyo ta kan hadithin yake so ya maka fashin baki akan ainihin wato hadithin yace yin nasiha ga littafin Allah alkur'ani shine bi an tu'mina bi annahu kalamullah kai imani da cewa alkur'ani zancen Allah ne munazzalun da aka saukar غير مخلوق ba abin halitta bane la kalama gairi sannan ka yadda alqur'ani ba zancen wani Allah bane zancen Allah ne kama ya qulu ahlud dalal kaman yanda batattu suke fada cewa alqur'anin nan ba zancen Allah bane zancen wani Allah ne wa anta ta'allamahu kuma daga cikin yin nasiha ga alqur'ani wajibi ne ka koyi ka koyi alqur'ani wallahi zaka ji haushi zaka ci ji dan yatsa an kaje wa Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama ba qur'ani kuma baka yi wa alqur'ani nasiha ba ya zama to baka iya alqur'ani ba shi yasa daga cikin yi wa alqur'ani nasiha shine an ta ta'allamahu wajibi ne ka waro wani lokaci da zaka je a koya ma alqur'ani wa tu'allimahu in kuma Allah ya sanar da kai alqur'anin daga cikin nasiha ga alqur'ani ka karantar da shi kada ka iya kuma kai gum ka karanta shi ka kuma karantar da waninka shi ma ya iya wa an ta'amala bihi yana daga cikin yiwa alqur'ani nasiha ka dinga aiki da alqur'ani wa an tatafaqqaha fi ma'anihi ka dinga kokarin fahimtar ma'anoninsa shi ma yana cikin nasiha ga alqur'ani wa tatadabbarahu ka dinga lura da daukan izina da ma'anoninsa hadhihi nasihatu likitabillah wannan ita ce nasiha da zaka yi wa littafin Allah amma littafin Allah ka iya kowane karatu ka kai wani mataki a kowane karatu na zamani amma alqur'ani ne ka kasa sani wallahi za ka ji haushi ranar tashin alkiyama wanda duk bai iya alkur'ani ba sai ya ji haushi ranar tashin alkiyama ina fata an gane sai ya fi kowa jin haushi a lahira ta'alluman ka koye shi wa ta'aliman ka karantar da shi wa fahaman ka fahimce shi wa fikihan kuma ka, ka fahimce shi wa amalan bihi kai aiki da shi wa kadhalika minan nasihati likitabillah haka yana daga cikin yiwa littafin Allah nasiha al-iktharu min tilawati yawan karanta shi wa adamul gaflati anhu da rashin rabkana ga barin alkur'ani kada ya zama kai alkur'anin ka daga ramadan sai ramadan in ramadan ya zo alkur'ani in ramadan ya wuce ka ajiye alkur'anin ka yayi kura wannan ba kai wa alkur'ani nasiha ba to wannan malam yana sake gaya maka yi wa alkur'ani nasiha shine wannan an ce lokaci yayi zamu tsaya anan a gurguje sai mu tashi a wannan gaba insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik